الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيوغ وتر رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara biyar wanda ya zo daidai da sha biyu ga watan uku a gregorian kalanda biyu da ainihin wato hudu don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin marigayi alhaji abubakar yaya arabi allahu yarhamuhu Allah gafarta masa Allah kai haske da rahama kabarin shi wanda aka fi sani da masallacin miyatti da ke nan cikin fadar jihar Gombe a nan cikin anguwar Bolari a kan titin mai tama Yusuf Sule a idan jama'ar musulmi ba su manta ba jiya mun faɗa cewa za mu tashi farkon suratul mujadala to gaskiyar magana akwai kuskure a ciki asali mun kwana a aya ta 22 ne a cikin suratul hadidi yau za mu tahi ne kan farkon aya ta 23 insha Allahu ta'ala ta 25 sori ta 25 insha Allahu ta'ala muna addu'a abin da yake cikin wannan sura na alkhairi Allah ya hada mu da shi wanda Allah ya faɗa na azaba da boni Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga fadawa ko kuma aikata shi Allah rama mai Allah ya ci نعم وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي
Allah maɗaukakin sarki ya ce laƙada haƙiƙa arsalna rusulana mun turo manzanninmu bilbayyinati da hujjoji da dalilai masu yanke uzuri daga dukkanin abin da ɗan adam zai iya ambatowa a matsayin uzurin cewa saƙo bai zo masa daga gurin Allah ba wa anzalna ma'ahumul kitaba sannan waɗannan manzanni ba mu turo su haka sa kai kai kawaiwai babu wani abin da za su kafa hujja da shi ba a'a mun sauke musu littafi tare da su ko kuma littattafai tare da su walmizan kuma mun sauke musu almizan wanda wasu malamai suka ce almizan din ai alkitab din ne har ilo wasu kuma suka ce a almizan shine ma'aunin da za su gane ina ya kamata su yi ko abin da ya kamata su yi ko abin da al'umma ya kamata su yi ba don komai ba Allah ce liyaquman nasu bil qisti don su tsaye da mutane akan adalci mutane su tsaye akan adalci su yi abin da ya kamata wajen ganin cewa sun yi abin da ya dace Allah ya sannan sai ya ce wa an zannan hadida bayan haka kuma mun sauke ƙarfe fihi a cikin ƙarfe ba'asun shadidun akwai yaƙi mai tsanani akwai bala'i a cikin ƙarfe akwai tashin hankali dangane da ƙarfe akwai yakar juna da fatattakar karna da kafirai wanda daga cikin sahabbai yace in mun karanta ma aya ka ki ka ɗauka to shikenan kuma sai mu zara sansakali sai mu yaƙe ka wallahi dan Allah ya ce li yaquman nasu bil qisti ya sauke mana du abin nan abin nan wato a karfi dan a tsaye da mutane da adalci shahi- ah, shadidun ah, wa fihi ba'sun shadidun a cikin wannan karfe akwai yaƙi mai tsanani wa manafi'u nasi akwai kuma ainihin wato amfani ga mutane da wannan karfen ake garma da wannan karfen ake fatanya da wannan ake lauje da wannan ake fa- waya da wannan ake kaza da wannan ake kaza da wannan ake kaza waliya'lam Allahu kuma Allah ya si haka ne don ya gane ko ya san ko ya ƙara fahimtar manyan surhu waɗanda za su taimake shi wa rusulahu kuma za su taimaki manzanninsa bilgaibi a halin ɓoye a halin gaibu inna Allah lalle Allah ƙawiyyun mai ƙarfi ne azizun kuma Allah mabuwayi ne malam yake cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinati mun aiko da manzanninmu bil bayyinati da hujjoji ay bil mu'jizati wal hijaji al al bahirati wad dalail al qati'ati wato mun aiko su da mu'jizozi mu'jizar annabi sallallahu alaihi wa sallama da mu'jizar annabi isa da mu'jizar annabi musa da mu'ujizar annabi suleiman kowanne annabi da irin kalar mu'ujizar da allah maɗaukakin sarki ya turo shi haka shi annabi musa allah maɗaukakin sarki ya bahi mu'ujiza ta ainihin wato sanda lokacin da ya je ganawa da allah subhanahu wata'ala allah maɗaukakin sarki ya ce wa alƙi ma fi yaminika mhm mm. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa annabi Musa wa alƙi ma fi yaminika jefar da abin da ke hannunka na dama wanda muka baka na mu'jiza talqafu ma sana'u za ka ga tana lankwame tana haɗiɗiye duk abin da suka sana'anta na tsafi suka zo da shi Allah ya ce inna ma sana'u kaidu sahirin duk abin da suka san'anta ɗin nan suka ƙera suka aiwatar makirci ne na matsafa Allah ya ce wala yuflihu sahiru haithu ata duk inda kuma matsafi ya je to bai rabotuwa kuma bai gamawa lafiya da haka annabi Musa Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato bahi sanda ta yadda idan ya jefar na'am ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين Allah maɗaukakin sarki ce fa'alƙa a sahu sai ya jefar da sandansa fa'iza hiya thu'ubanun mubinun sai ga macijiya ta tashi kawai tana fasa kai tana watsal-watsal tana kai hari tana kai sara na fata an fahimta wana za a yadahu da ya ciro hannunsa kuma daga hamatarsa fa'iza hiya bai maimakon in mutum ya sa hama- hannu a hamata ya ciro sai dai a ji wani macikulatu jama'a yana tashi a dinga jin wani gafi da karni haka ne ko ba haka ba annabi musa shi mu'ujizarsa idan ya yi haka in ya yi haka kawai sai a ga yadda kasan tocila hannun yana haske yana fari yana walwali yana sheƙi linnaziri ga wanda suke kallon hannu to wannan mu'ujiza ce ta annabi ainihin wato musa an aika musu ma an- mutanensa a- a- su fir'auna an aika musu dukwanu an aika musu abbafadi'u an aika musu alƙummaru ƙwarƙwata da kwaɗi da jini da sauran abubuwa har da ruwan dufanu su ma san da aka yi musu duk dan Allah ya nuna mu'ujiza da girma da darajar annabi Musa don haka Allah maɗaukakin sarki ce mun aiko manzanni da waɗannan kalar mu'ujizozi ai bil mu'ujizati wal hijaji al bahira annabi Isa Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da mu'ujiza ta yadda zai zamanto idan ya ga dama ya ce wa ubri'ul akmaha wal abrasa ويحيي الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله Mm.
وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم na'am إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ya ce wa ubri'ul akmaha wal abrasa ina warkar da guragu ina warkar da makafi ina warkar da kutare annabi isa kenan jama'a wal abrasa hadda kuturu ko mai kora duka ina warkar da su wannan mu'jiza ce ta annabi isa yanzu nan in akwai gurgu a nan idan annabi isa ya ce miƙe kafarka in ya miƙe kafa sai ya ce bismillahir rahmanir rahim ya shafa kafar kawai sai ga ya tashi idan da makaho a nan in ya ce rintse idanka in ya rintse in ya ce bismillah ya shafa idan ce buɗe kawai shi kenan sai ga ido ya bayo yana gani garau kai malamai ma suka ce idan ya warkar da mutum sai ya dawo da lafiya sama da kafin ya samu matsala wacce irin lafiya yake da ita ina fata an fahimci magana so saboda haka annabi isa yana da mu'ujiza amma wani abin da zai burge ka duk mu'ujizojin annabawan nan gaba daya sanda Allah madaukakin sarki ya tattara su gaba daya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ƙara masa da wasu kuma bayan waɗanda su annabawan suke da ita yadda annabi Isa yake ainihin wato warkar da guragu da makafi haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake warkarwa shi ma akwai wani sahabinsa ana ce masa katada an je yaƙi wasu kafirai suka sanɗe shi suka kai masa hari da ainihin wato takobi ba su same shi a daidai ba sai suka sharɓi gefen idanunsa sai ga idanun ya zazzago ya kwaɓo da namansa yana reto akan kumatinsa aka yi tangire-gire da shi aka kawo shi gurin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon allah ya ɗaga idanun da naman da ya zazzago da jinin da yake zuba ya mai da shi ya saita shi ya gyara shi ya daddade shi ya shafe shi sai ga ya dawo yana gani sama da idanun da bai samu matsala ba wannan mu'ujizar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo masa abinci an kawo masa nama da dafi a ciki yace karkace ni domin an ana mafmumun an an zuba dafi a cikina an zuba guba a cikina raƙuma ta yi wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam magana annabi ya kafa yatsansa a cikin tulu ana ɗiban ruwa ruwan yake karewa sahabin da yake ba da wannan labarin ya ce na ga ruwa tsakanin yatsun annabi muhammadu yana ɓuɓɓugowa yana higa cikin tulun kamar yadda ruwa ke ɓuɓɓugowa idan aka tona rami ko in aka tona kwari a cikin kwari haka ruwa yake zuba daga tsakiyar yatsun manzan allah to saboda haka allah ya turo annabawa ne da waɗannan hujjoji da dalilai da waɗannan mu'ujizoji saboda ya san akwai wanda za su ƙalubalance su da waɗannan abubuwa da za su zo su gaya musu na gaskiya da haka sai Allah ya ba su wannan dan su ainihin wato yaƙe su da su ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله
na'am ولقد آتينا داود منا فضلا na'am يا جبال أوبدي معه والطير mm, وألنا له الحديد na'am أن اعمل سابغات وقدر في السرد mm, واعملوا صالحا na'am
ما تعملون بصير Allah ya ce wa laqad atayna Dawuda minna fadla annabi Dawuda kuma mun bashi falala daga gurin mu ya jibalu ya kai dutse awwabi ma'ahu yi da'a da biyayya ga annabi Dawuda wa alanna lahul hadid kuma mun sauƙaƙe masa ƙarfi da haka annabi Dawuda idan zai yi garma baya buƙatar sai ya nemo ranki me ake ranki kuke cewa ko menene ko ya nemo guduma ko ya nemo alfakashin yanka da yatsunsa da hannunsa zai kuma ba sai ya narka karfan a cikin wuta ba da yatsunsa da hannunsa zai dinga lankwasa karfan inda yake bukatar ya yi rami kawai sai ya dan masa haka kawai sai ga ya yi rami kamar yadda za ka yi haka da ƙasa ko laka ka fitar da irin kalar ramin da kake so to haka annabi dole zai yi ya ainihin wato yi rami da shi ya ula can inda za a sa noti in za a sa noti ba ulawa ake sai an gasa da karfi ai ta duka sannan ya yanka wato inda za a sa noti ba to annabi dauda shi yatsansa kawai zai sa haka in ya haka ya ga put ta nan gurin ya bule billahi lazi wa alanna lahul hadid Allah ya ce mun sauƙaƙe mara ƙarfi yadda ya ga dama haka yake sarrafa ƙarfi wannan himamu ujizarsa ne a a ni'imal sabighatin wa qaddir fi sard sannan yana aikace aikace da ka sani na kere kere duk wani abu da yake buƙatar kerawa to yana kerawa yadda ya ga dama ina fata an fahimci magana sannan daga cikin mu'jizar tsuntsaye suna sauraron karatun annabi dauda har ya kai matakin da annabi dauda idan yana jin idan yana karanta littafinsa tsuntsaye na sauka akan kafadarsa kamar yadda wato suke sauka domin kiwo suna neman abinci saboda tsabar zaƙin murya da kai ainihin wato zaƙin karatun annabi dauda na fata an fahimci magana to duk wannan Allah ya nuna mana ne don ya nuna mana waɗannan annabawa Allah ya turo su da waɗannan hujjoji da waɗannan dalilai domin ya ainihin wato a su yaƙi waɗanda suke makiya Allah da duk hujjojin da za su kafa musu
ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر mm, وأسلنا له عين البقر mm, ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه mm.
ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير Allah maɗaukakin sarki ya ce shi ku annabi Sulaiman wali Sulaiman riha shi ku annabi Sulaiman mun ba mun hore masa iska guduhu ha shaharun wa rawahu ha shaharun in ta wuni guda tana tafiya to tsawon tafiyar wata guda ne na fata an gane haka kuma in ta wayi gari da safe ma'ana da daddare zuwa yamma abinan zuwa wayewar gari tana tafiya to kwatankwacin menene tafiyar wata guda don haka tafiyar kwana ɗaya na iskar annabi Sulaiman daidai yake da tafiyar wata biyu kaga wannan zamu je umara ba mu da matsala ko ba haka bane kawai sai ta dauke mu ta kai mu kawai duk inda zai je a cikin wuni guda zai yi tafiyar wata guda to kaga kewaye duniya a gurin nawa yake dan Allah in mutum ya yi tafiyar wata guda ko da mota ne ai yayi tafiya mai nisa a wannan duniyar haka ne ko ba haka ba dan wata guda ba abun wasa bane to Allah ya hore wa annabi Sulaiman wannan gudu ha shaharun wa rawahu ha shaharun sannan bayan haka Allah madaukakin sarki ya hore masa wa mine shaytani mushayati ne man yagusuna lahu ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك
mm.
وكنا لحكمهم شاهدين Allah madaukakin sarki ya ce wa mine shayatsi ne man yagusuna lahu wa ya'maluna lahu amalan duna zalika daga cikin shaidanan aljanu akwai wanda su kuma nutso suke yi cikin teku su ɗebo wa annabi Sulaiman gulagwalai jama'a gwalagwalai da ka sani da dukkanin kayan karau da dukkanin kayan ado haka suke fito masa da hi domin yayi dukkanin ainihin wato kere-kere da gine-gine na decoration da da ke sarki ne kuma annabin Allah ne yasa a wani guri yace ya amaluna lahu ma yasha'u min يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات na'am
اعملوا آل داود شكرا Mm.
وقليل من عبادي الشكور ya amaluna lahu ma ya sha'u min mahariba suna aikata masa duk abin da yake so na daga kayan harbi ma'ana ainihin wato takubba masu ko da sauran abubuwa wanda za a iya yin yaƙi da su wata mafi da gine-ginen ado don ba za ka ce da gumaka ba na fata an fahimta da gine-ginen ado waɗanda ake decorating gidan sarauta da shi na fata an fahimta da amaluna lahu ma ya sha'u min mahariba wa tamafila wa zifanin kaljawabi wa kudurin rasiya tukwane masu tsayi waɗanda ake girke-girke da wanda ake yin kayan kusun-kusumi na sarauta da gara da saukar baƙi duk wato a shaidanan aljanu suna yi wa annabi annabi Sulaiman wannan duka mu'ujiza ce ta saki kuma sai Allah ya ce eh imadu ala Dawud shukura to ko in dai haka ne ya ku alayen gidan annabi Dawuda ku aikata godiya ga Allah ku gode wa Allah akan falala da ni'ima da alherin da Allah ya yi muku Allah ya ce wa qalilun min ibadiyash shakur amma abun mamaki da da abin takaici wallahi da kaɗan ne daga cikin bayina wanda ne musu ni'ima kuma suke gode mu yanzu kukan da wasu ke yi fa wallahi kukan ƙarya ne akwai ni'imomi da Allah ya musu kai da ni ba mu sani ba amma tare da su ake haɗuwa ai taraki ana ihu ana kuka cewa ƙasar nan ba kyau kaji munafikin Allah shi din ma fa ba shi da kyau amma yana cewa ƙasar ba kyau to wannan yana daga cikin abin da ya kamata annabi Suleiman din nan jama'a lokacin da Balkisu ta ɗanyi wato rawar kafa akan yarda da annabcinsa da manzancinsa sai tara manya-manyan fadarsa sai ce ayyukum ya atini bi arshiha kabla an ya atuni musulmi قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين sai ce ne kala in kala قال labi الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم annabi suleiman da ya nemi an balkis ta zo ta yi imani da shi sai ta tsaya tana inda inda sai ce to bari ya nuna mata mu'ujizar annabawa cewa ita sarauta ta iya sarauta ne shi kuma sarauta ce da annabta da kuma mu'ujiza sai ce ayyukum ya atini bi arshi ha qabla an ya atuni muslimina waye zai zo min da gadonta kafin su zo min suna masu musulunta qala ifritun min al-jinni sai ifritu daga cikin aljani wasu suka ce kalmar ifrit ana nufin gogagge daga cikin aljanu ƙwararre daga cikin aljanu na fata an fahimta sai ya ce ana ati ka bihi kabla an taƙoma min makamika zan zo maka da gadon kafin ka tashi ka shiga cikin gida ka fito wa inni alaihi laqawiyyun lalle ni da kake gani ina da ƙarfin zuwa da shi aminun kuma ina da amana ba zan bar shi ya lalace ko in taɓa wani abu a jiki ba ya ba da siffa guda biyu wannan ita ce siffar da ake ɗaukar ma'aikaci da shi a ƙawiyun yana da ƙarfin yin aikin aminun kuma sannan yana da amana ba zai ci amanar wanda ya saki wannan aikin ba قال اجعلني على خزائن الأرض Mm.
إني حفيظ عليم ka gani annabi yusuf lokacin da ya zo ake ganin za a bashi kamar wani mukami sai ce a shi kawai ga abin da zai iya yi wanda ya san yana da yaƙinin ba zai ci amana a nan ba sai ce ij'alni ala khaza'inil ardi sanya ni na zama minister of agric minista na harkar noma ya za a yi a noma ya za a yi a samu ya za a yi wannan shekarar me hasashen abin da zai faru wannan gonar idan aka shuka shinkafa buhu nawa za a samu wannan gonar kun san fa turawa saboda tsabar ilimi akan irin waɗannan abubuwan wallahi bature in dai manomi ne na gaske in ya zo ka nuna masa hekta ɗaya zai iya gaya maka adadin abin da za ka noma a gurin kuma da wahala ya gaza haka sai dai ya haura haka banda magana gazawa ka saboda sun tsaya sun karanci abun kuma sun san abin da gaske suke wa al'ummarsu da gaske suke wa kawunansu yanzu noma a duniya ya kai matakin da mai gona in ya je kawai zama zai yi a cikin ɗakinsa yana karanta jarida ko yana danna intanet ɗinsa injina ne suke yin komai su za su dasa shukar inji shi zai dasa ma shukar idan ya dasa ma shukar ya mata ban ruwa shi zai noma ya cire haki ya cire ciyawa shi zai saka mata kaza ya saka mata kaza wanda za ta yi kyau shi zai mata feshi shi ne kuma idan ta yi zai zo ya girbe shi zai cashe shi zai nika in kai wasa ma a sami injin da shi zai dafa Allah kuwa wallahi dafa ma logo sai dai ka zo ka kwasa kawai akwai mako kawai sai dai ka ɗiba to yanzu ina ga technology zai kai nan gaba za a samu injin da har cokali zai zo da shi bayan ya dafa ma kuma ita an taya ma kuma aka samu kuskure wutar nefa ta ɗauke farka baka haƙori ba ruwana Allah ya sauwaƙe don haka yace qala ja'alni ala khaza'inil ardi a sanya ni minista na ƙasa ministan harkar noma sai ce he kawo suffa guda biyu ce inni hafizu na san harkar kuma zan kiyaye ta amin sannan kuma amintacce ne ko alim ko sannan amintacce ne mai ilimi akan harkar na san harkar kuma zan kiyaye amana قالت إحداهما يا أبت استأجره mm.
إن خير من استأجرت القوي الأمين annabi musa lokacin da ya shayar da waɗannan 'yan mata guda biyu da suka koma suka gaya wa babansu cewa sun gamu da wani bawan allah ya jawo musu ruwa ya shayar da su sai ɗaya daga cikinsu take ba wa babansu shawara saboda ta lura annabi musa mutumin kirki ne domin da ya zo bai shiga cikin tamutsu ba sai da ya bari kowa ya gama sannan shi ya zo da ya zo kuma ya ja musu ruwa suka sha bai ce musu kuma ba sai goma gindin bishiya sai ya kwanta da ya suka dawo cewa babansu yana nemansa yana so ya yi marsa kyauta na abin alherin da ya yi wa 'ya'yansa annabi musa bai bi su a baya yana tafiya yana kallon takun kowace da yadda kowace take kadawa ba sai ya ce a ku ku dawo baya ni ina gaba kawai in an zo shiga layin gabar ku ce mun yi gabar ko ma ku jefa dutse gabar in gane gabar zan yi in yamma za a yi ku jefa dutse yamma in gane yamma zan yi duk da ta karanta annabi yusuf abin nan annabi musa da wannan halaye da ta zo he ta ce ya a batista a jiru ya kai baba ina ba da shawara ka ɗauke shi ɗan aiki ka ɗauke shi yana ma aiki kana biyansa sai ta kawo siffa guda biyu na wanda ya kamata a ɗauka aiki sai ta ce inna khaira manista ajarta mafi alherin wanda ya kamata ka ɗauka haya ko ka ɗauka ya ma aiki ka biya shi alƙawiyu ƙaƙƙarfa sun gane yana da ƙarfi saboda rijiyar da mutum goma ne suke buɗe ta annabi musa shi kaɗai yake buɗe ta yake ɗiba musu ruwa sai suka gane yana da ƙarfi ta wannan hanya na fata an fahimci magana amin sannan amintacce wanda ba zai ci amana ba sun gane mutum ne mai aminci mai tarbiyya ta yadda bai yadda ya shiga magana da su da tattaunawa da su ko ma da kai hannu zuwa gare su ba sai ɗauki matakai na kare mutuncinsu a gurinsu wannan karewar kuma ta masa amfani suka ba da shawara a ɗauke shi kuma daga ƙarshe aka ɗauke shi kamar yadda kissa ta zo a yi aiki na kusan shekara goma sha sannan aka aura masa ita ne an gane ko to shine malamai suke cewa a annabi suleiman da ainihin wato balkisu ta nemi za ta yi mara walawala sai ta ɗauko min gadon shine ifritun minal jinni yace zai dauko idan ya tashi daukowa kuma zai kawo shi cikin aminci ba tare da wata matsala ba qala alladhi indahu ilmun minal kitabi to akwai wani wanda shi kuma Allah ya bashi ilimin littafi wasu malamai suka ce mala'ika jibrilu ne shine alladhi indahu ilmun minal kitab wasu kuma suka ce a'a wani ne cikin aljanu shi ma amma shi yana da wani ilimi na fahimtar yadda zai yi sama da ifritun min aljinni shi sai ya kawo abin nan gudunmawarsa ya ce ana aci ka bihi qabla an yartar da ilaika tarfuka zan zo maka da shi kafin ka kifta idanunka to me ya faru falan ma ra'ahu mustaqirran indahu annabi suleiman lokacin da ya ga wannan gado a daidaice a gaban shi ya zo gabansa ba wata matsala me yace qala hadha min fadli rabbi sai ya ce wannan falala ce ta ubangiji na liyabluwali Allah ya mun haka ne dan ya jarraba ni a ashkuru am akfur shin zan kafirce ko kuma zan masa godiya zan butulce ko zan gode sai ya ce to ga wata ka'ida wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wanda dai ya gode wa Allah to ya sani wallahi kansa ya gode wa domin Allah ya ce wa ista'adhana rabbukum Allah ya ce wa idda azana rabbukum ka tuna lokacin da ubangijinka yayi shela ubangijinka yayi kwalala yayi kira ya jama'a kowa ya waiwayo ka kaddara haka da kowa ya waiwayo sai Allah ya ce la in shakartum in kuna gode wa ni'imomin da nake muku in kuka gode wa abubuwan da ne muku na alkhairi la azidannakum wallahi summa tallahi sai na ƙara muku domin lamun din nan lamul kasam ce lamun ce ta rantsuwa la in shakartum wallahi idan kuka gode la azidannakum wallahi zan ƙara muku wala in kafartum wallahi in kuka yi mun butulci inna tabbas azabi lalle azabata la shadidun mai tsanani ce akan malamai suka ce ka duba Allah da ya tashi ƙarin ni'ima sai ya rantsuwa zai ƙara da ya tashi magana akan in an gode sai ya rantsuwa da ya tashi magana akan butulci sai ya rantsuwa amma dan falalar Allah da ya zo maganar azaba sai da ya rantse ba sai kawo inna harfu nasbin wat tawkid kawai sai ya shiru a gurin saboda akwai yiwuwar ya yafe maka tun da ba kafirci kai ba ina fata an fahimci magana saboda rahamar Allah tun da ba kafirci kai ba sai bai rantse cewa zai ma azaba idan ka butulce ba sai nuna cewa lallai dai azaba ta mai raɗaɗi ce idan ka butulce ma'ana dai ka yi hankali da ni kada butulcin da za ka yi min ya jawo maka azaba ina fata an fahimci magana kaga ba a yi rantsuwa aka karfafa cewa za a yi ma azaba ba wannan duk falala ce ta ubangiji subhanahu wata'ala shine yake cewa آه والدلائل القاطعات وأنزلنا معهم الكتاب وهو النقل الصدق wato shine ainihin wato abin da aka ciro mai gaskiya wato qur'ani kenan da kuma ainihin wato littattafai da aka sauke wa annaba wal mizan da kuma mizani wa huwa al adl wanda shi mizanin nan shine adalci Allah ya sauke annabawa da littattafai kuma ya sauke su da menene da adalci نعم وبالحق الله يتي da gaskiya ne anzalnahu muka sauke shi shi alqur'ani وبالحق kuma da gaskiya ce nazala shi qur'anin ya sauka kuma arsalnaka Allah yace kai annabi Muhammadu ba mu turo ka ba illa mubashiran face mai albishir wa wanda suka yi aikin alheri cewa Allah zai musu rahama wa nadhiran da kuma gargadi ga waɗanda suka saba mu ina fata an gane saboda haka da gaskiya Allah ya sauki Qur'ani da gaskiya ya sauka kuma gaskiya yake karantarwa haka kuma da adalci Allah madaukakin sarki ya sauke annabawa ina fata an fahimta Allah ya sauke su da adalci wa huwa al-haqqu alladhi tashhadu bihi al-uqum as-sahiha ita ce ainihin wato a adalci ko gaskiyar da duk hankali kubutacce yana gaskatawa da shi an gane maganar da kyau ko almustaqima wacce take tsayayya almukhalifati lil ara'i saqima wanda suka saba wa ra'ayoyi masu rahin lafiya ra'ayoyi na banza da wofi Allah ya faɗa mana alaramma a cikin suratu hud Allah madaukakin sarki ke cewa afaman kana ala bayyinatin min rabbihi نعم نعم نعم muhallin shahir a ayar kawai shine a faman kana ala bayyinatin min rabbih yanzu wanda yake kan hujja da dalili daga gurin ubangijinsa wa yatluhu shahidun minhu yana karanta shi kuma yana mai shaida akan shi ina fata an fahimci magana to Allah yana so ya nuna mana gaskiya da adalcin da kuma ainihin wato daraja ta littafin Allah wanda ya zo yana shaidan littattafan da suka zo kafin shi na fata an fahimta yasa a gaba sai ce wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahama bayansa ko kafinsa akwai littafin annabi Musa shugaba ne kuma rahama ce ga mutanen annabi Musa baki daya ina fata an fahimci magana a wani guri Allah ya ce alarma Allah ya ce fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha na'am مم.
ذلك هو ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم مم.
ولكن أكثر الناس لا يعلمون Allah ya ce fitratallahi tsarin Allah fitrar Allah yanayin tsarin tafiyar addini irin na Allah allati fataran nasa alaiha wanda Allah ya tsara mutane ya dora su akai la tabdila li kalimatillah ba ka taɓa samun canji ko kuma wani yanayi ga kalmomin Allah subhanahu wataala ba sa cin karo da junansu ina fata an fahimta Allah ya ce zalika dinul qayyim wannan shine addini tsayayye tabbatacce wanda na turo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama akan sa walakin na aktaran nasu la ya'lamuna amma da yawan mutane ba su san haka ba Allah rama cikin suratul rahman Allah ya ce was samaa rafa'aha
والسماء رفعها ووضع الميزان Allah ألا تطغوا في الميزان ta gaba وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان Allah ya ce wasama'a da kuma sama da sama da kake ganinta rafa'aha Allah ne ya ɗaga ta ya ɗaukaka ta a burgushinmu wa wada mizan Allah kuma shi ya ɗora mizani na adalci a lahira a auna mutane ayyukansu da shi a duniya kuma mutane su rayu da mizanin adalci ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا Mm.
وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها Mm. وكفى بنا حاسبين الله أكبر الله يقول وندع موازين وندع الموازين القسط ليوم القيامة زام سنيا قومك سنيا ma'aunai na adalci don taro kai wato za a yi taron da ba taɓa yin sabon na rantse da Allah liyaumil qiyama don taron ranar tashin alkiyama za mu kafa mizani na adalci ga mutane Allah ya ce fala tuzlamu nafsun shay'a billahi allazi la ilaha illa huwa ba za a zalunci kowace rai ko daidai da kwayar zarra ba duk wanda kake jin ya cuce ka bashi da Allah wallahi kai kuma da kake cewa eh a banni da Allah mana eh wallahi baka da hankali ne da kana da hankali ba za ka faɗi haka ba da ka san Allah ba za ka faɗi haka ba da ka san ya isa ya kwato haƙƙi a hannunka ya mayar wa mai shi a lokacin da kai kuma kana buƙatar irin waɗannan abubuwan da ba za ka raina Allah ba ya sa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi duk wanda ka san akwai wata matsala tsakaninka da shi ku yi kokari ku warware a nan duniya tun kafin rana ta zo wanda ba a biyan wannan ayyuka da dirhami da dinari inna ma hiya alhasanatu wasayyi'atu annabi muhammadu ya ce lada ne da kuma zunubi ake biyan mutane da su a ranar tashin kiyama in kana da lada a kwasa a basu in ba ka da lada sun kare a ɗebo zunubin su a lafta maka da haka Allah ya ce fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqalu dharratin ko min habbatin wa in kana mithqalu habatin min khardali idan ya kai kwatan kwatin kwayar zarra abin da ka zalunci wani Allah ya ce ataina biha wallahi sai mun zo da ita filin takin kiyama jama'a kwayar zarra malamai suka ce kwatan kwatinta za ta iya zama a cikin idon ka ka san dai bawo ya ce ido baya son bako komai kankantar abu ya shiga idon ka sai ya dame ka kai ta hawaye kana ja ido na ja haka ne ko ba haka ba to ƙwayar zarra za ta shiga- iya shiga idanunka ta yi ƙoyi ta ƙyanƙyashe har 'ya'yan su tashi baka san ta shiga ba da Allah ta kai ƙanƙanta ko bata kai ba to Allah ya ce ko kwatankwacin haka ka zalunci wani a taina biha wallahi sai mun zo da ita a ranar tashin alkiyama Allah ya ce wa kafa bina hasibina ai ya ishi musu Allah mu zama masu ƙididdiga da lissafi la ilaha illallah wa kafa bina hasibina ai ya cancanta ya dace ya zama abin da ya kamata a ce mu su Allah mun iya ƙididdigar wanda ya daidai da wanda ya ba daidai ba Allah ka sauwaje Allah ka samu tafi wannan gyama lafiya ya Allah Allah kar ka kama mu da laifukan wasu ya Allah Allah ka sa duk wata rigima a nan duniya mu samu warware ta kafin mu tsayu gaban ka ya Allah dan haka yace ainihin wato ataina biha to shine a can a cikin suratul rahman yace was sama rafa'aha wa wada al mizan sama Allah ya daga ta kuma ya kafa mizani Allah ta dagau fil mizani Allah yace kar ku yi wa mizani dagawa kar ku nemi ƙetare inda aka ce ma'auni ne kar ku ƙetare wannan gurin sai ce wa aqim in baka gane wannan ba sai ce wa aqimul wazna bil qisti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku tsai da ma'aunai da adalci in ji Allah wala tuhsirul mizan kar ku yadda ku tauya ma'auni la ilaha illallah wa aqimul wazna bil qist Allah ya ce ku tsai da ma'aunin adalci adalci tsakaninka da matanka adalci tsakaninka da yaranka adalci tsakaninka da mai gidanka adalci tsakaninka da gwamnati gwamnati ta yi adalci wa al'umma shugabanni su kowa ya yi adalci Allah maɗaukakin sarki ce inna Allah ya amuru bil ajli wal ihsan إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي Mm.
يعظكم لعلكم تذكرون inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani Allah yana umartar da ai adalci kuma a kyautata wa juna wa ita'i dhil qurba kuma ma'abota kusanci a basu haƙƙin su karka tauye wa ma'abotan kusanci haƙƙin su malamai suka ce duk duniya babu wanda yake da haƙƙi a kanka bayan Allah mahaliccinka da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da musulunci sai kuma kusantanka na jini sun fi kowa haƙƙi a gurinka a kanka duk abin da za ka yi karka manta da kuɗin kusa da Allah ya umarni da yin adalci sai ya ce wa ita idil qurba wa yanha anil fahsha Allah yana hana ku alfasha wal munkari Allah ya hana ku miyagun ayyuka da miyagun maganganu wal bagi Allah ya hana ku zalunci ya'izukum Allah ya ce wallahi wa'azi yake muku la'allakum tadhakkaruna ko za ku yi tunani ku gane waɗannan wa'azozi ku daina ayyukan barna Allah ka hana mu ayyukan barna ya Allah Allah ka tare zukatanmu da aikata ba daidai ba da haka yace a ainihin wato sama arfa hawa ba al mizan Allah ta daga fil mizan wa aqimul wazna bil qist wa la tuqsir ولهذا قال في هذه الآية ليقوم الناس بالقسط malam ya ce don haka Allah ya faɗa a wannan aya ta cikin suratul hadid don ya tsaye da mutane bisa adalci ai bil haqqi wal adli ya tsaye da su akan gaskiya da adalci wa huwa ittiba'ur rusul fi ma akhbarahu bihi akhbaruhu bihi ko fi ma akh- akh- akhbaru bihi shine abu annabawa cikin abin da suka bada labari wa ta'atuhum fi ma umiru bihi ayi musu da a cikin abin da suka yi umarni fa innal ladhi ja'u bihi huwa al-haqqu alladhi laysa wara'ahu haqqun domin abin da annabawa suka zo da shi shine gaskiyar da bayan ita ba wata gaskiya kuma yanzu dan Allah bayan Qur'ani akwai wata gaskiya kuma daban
الحق من ربك فلا تكن من الممتلين
Allah ce alhaqqu gaskiya ce min rabbika daga gurin ubangijinka ta zo maka shine alqur'ani bala takun kar ka zamanto min almumtarin cikin masu shakka dangane da wannan littafi alhaqqu min rabbika fala takun min almumtarin ina fata an fahimci magana kama kala kamar yadda ubangiji madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul al'am wa tammat kalimatu rabbika
وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا mm, لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم watammat Allah ya ce ta cika mai ce ce kalimatu rabbika maganar ubangijinka kalmar ubangijinka sidiqan wajen gaskiya wa adlan da kuma adalci sai ce la mubaddila li kalimatillah li kalimatihi ba wanda ya isa ya canja kalmomin Allah subhanahu wata'ala sai ce ne wa huwa samiul alim Allah mai ji ne kuma mai gani ay sidiqan fil akhbari wa adlan fil awamiri wan nawahi gaskiya ce maganganun Allah a cikin labarbaru adalci ne kuma cikin umarni da hani duk abin da kaji Allah ya hana ka adalci yama dama malamai suka ce idan kaji Allah ce ya ayyuhal ladina amanu to ɗayan uku ne ko dai ya sa ka abin da za ka yi ya amfane ka ko kuma ya hana ka abin da zai cutar da kai duniyarka da lahirarka ko kuma ya saka ka abin da zai amfane ka duniya da lahira kuma ya hana ka cutuwa a duniya da lahira ɗayan ukun nan ne ina fata an fahimta ko dai ka yi amfani ka samu amfanin duniya ko ka samu amfanin lahira ko ka samu amfanin duniya da lahira ko kuma ka kubuta daga sharrin duniya ko kuma ka kubuta daga sharrin lahira ko kuma ka kubuta daga sharrin duniya da lahira na fata an fahimta duk inda Allah ya ce a yi to baya wuce ɗayan shidan nan an gane magana da kyau ko duk inda Allah ya ce a bari kuma baya wuce ɗayan shidan nan shi ma kawai alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya gane ya gane wanda ya jahilta ya jahilta amma dai babu ɗayan shidan nan ba sa fita in Allah ya umarni ko ya hani an gane magana da kyau ko to wannan shine da aka yake cewa gaskiya a cikin maganganu adalci a cikin umarni da hani wani hada ya ƙulu mu'minuna idza tabawwa'u ghurafal jannati wal manazil al aliyati dan haka ne ma aka samu mu'mine za su yi magana idan suka wato gaji gidajen aljanna da falunan aljanna mu kenan insha Allah ta'ala an gane ko a to haka kawai a ta bayanin mu'mine ba ma sa kan ma ciki jama'a da mu in Allah ya yarda in kuma kai ba kai sai ka daga hannu in gani a wato wasurari almasfufati da kuma ainihin wato gadaje wanda aka shimfiɗe su suka ce alhamdulillahi alladhi ala rabb Mm.
لقد جاءت رسل ربنا بالحق fanudu
تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون
Allah ya saka da alheri ala ramma Allah madaukakin sarki yace idan yan aljanna suka shiga aljanna suka yi nutsuwa aljanna Allah ya sa muna ciki Allah ya sa mu ne sahun farko bayan su annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama za su ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shirye mu da wannan ya ba mu wannan ya hore mana wannan wa ma kunna linahtadiya wallahi ba mu kasance masu shiryuwa da hakan ba laula an hadana Allah ba dan Allah ya ga damar shiryar da mu ba laqad ja'at rusul rabbina bil haqq kaga magana da muka yi faɗa ta farko ayar farko abinda ta faɗa kenan laqad ja'at rusuluna bil haqq haqiqa manzanninmu sun zo da gaskiya suna gama wannan maganar ko in ce muna gama wannan maganar wa nudu sai Allah ya kwarma mana kira daga cikin aljanna an tilkumul jannatu wannan aljanna da kuke ciki uristumuha kun zama magadanta kun gaje ta gaba daya bima kuntum ta'maluna saboda ayyukan da kuka yi Allah ka gada mana da aljanna ya Allah wannan shine gadan da za mu ci insha Allah ka san aka ce ka gaji abu ai ka gama wallaka sa ai ko to haka Allah zai gadar mana da aljanna jama'a kawai ka zage kai aiki an gane magana da kyau ko da haka yace wa an wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadid ai wa ja'alna al-hadida radi'an liman atal haqqa wato muka sanya karfe mai mai da martani ne mai kwarzaba ne ga wanda ya ƙi gaskiya wa a'a wa menene wa ana da huye ta wurin kai ba da qiyamil hujjati alaihi bayan an tsayar masa da hujja shine wani sahabi ya ce mu karanta ma aya in ka ƙi mu gurje ka billahi lazi an gane maganar da kyau ko wa lihaza saboda haka ne ma aqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi makkata ba'da an-nubuwati 13 sana annabi sanda ya shekara goma sha uku bayan an ya bahi annabta a makka tuha ilaihi suwarul makkiya ana bahi surori na makka ana masa wahayinsu wa kulluha jidalun ma'al mushrikina wa bayanu wa idahun littauhidi duk gaba ɗaya surorin makkan nan babu abin da suke yi illa jayayya da mushrikai a nuna musu kaɗaituwar Allah da tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimta wa bayyinatun wa dilalatun ko wa dalalatun da hujjoji da dalilai falan ma qamatil hujjatu ala man khalafa lokacin da hujja ta tsayo akan wanda ya saba shara Allahu hijrata wa amarahum bil qitali bis suyufi wa darbir riqabi wal hammi liman khalafa al qur'ana wa kazzaba bihi wa anadahu Allah madaukakin sarki ya umarni da a fita yaƙi a hijira tukunna daga hijira suka ci gaba da kwarzabar addini Allah ya ce a yaƙe su da takubba a daki wuyan duk wanda ya ainihin wato iya ya iya fi gaskiya ya kalafa wa qur'ani ya kaz- ya ƙaryata abin da manzon Allah ya zo da shi yayi taurin kai dan haka ne ma Allah a cikin ayar sai ya ce fihi ba'asun shadidu a cikin ƙarfe akwai yaƙi mai tsanani ai as-silaha kasiyufi wal hirabi was sinani wan nisali wadduru'i wa nahawiha duk waɗannan kayan yaƙi ne jama'a Allah ya ce a cikin karfe muka samar da wannan da karfe ake irin wannan da bindiga da AK47 da wacce sai ganta kuna minar ja'irina duka Allah ya ce gaba ɗaya a cikin karfe ake samar da su saboda haka kalmar wa idulahum mastata'atun din nan fa wallahi dole ko dan ka kare masu tsallako ma gida dole sai kai tanadi fa shine gaskiyar magana kar ka zauna ka bewa kawai wani banza ya duro ma da kai da iyalanka duk ya ce kawo wayoyin gwalagwalan ku duk ya kwace shi kadai ku tara wallahi malam abin takaici malam shi kadai ku tara a cikin gida duk ya kwace wayoyin ku. kawai saboda ya rike wata abu ya wuka ya rike wata abu kai to kai ba za ka nema addar ba ka ajiye in ya shigo ya daga kai ma ka daga mu gani tsakanin kai da hiwa zai gudu wa zai tsaya to idan ba za ka iya wannan ba ko wando ka ajiye mana ka san akwai wani bawan Allah shi da wandonsa yake raza na barayi irin masu kiba ne kamar ni a nan wani darjeje ne hakan nan to in- in magarba ta yi sai wanke wandunansa sai shanya akan igiya duk barawon da ya shigo da shi da abokansa ya ce wata rana yana kwance sai ya ji sun shigo su biyu ɗayan har ya fara ƙoƙarin shiga cikin gida sai ɗayan ya taɓo ya ce kai ka ga mai yake kan igiyan nan kuwa ya waiwa ya kalle ya ga wani darjejen wando ma da an baza shi akan igiya ya ce na rantse da Allah mai wannan wandon idan ya rike ka ya ce billahi alladhi la ilaha illa huwa ba za ka iya kubucewa ba ya ce dan haka zaman mu lafiya wallahi mu yi waje shi da wandon sa ya tsira wallahi da ma To amma ko wando ba za ka ajiye ba jama'a kawai wannan ya tsallako wannan ya tsallako ma Allah ya sauwaƙi da haka yake cewa a wannan waɗannan kayan abin nan ainihin wato faɗa duk a cikinsu suke an gane ko sai Allah maɗaukakin sarki ya ce kuma wa manafi'u nas a cikin ƙarafu akwai amfani abin amfanin mutane akwai wuka akwai lauje akwai allura akwai matsefata akwai wane ne wanda ake abin nan keloli sun tabbatar da haka sauran makanikai akwai sufana akwai sis akwai sabon akwai tufoyin wace ce ko filaya ko me sunan su ne kam yawwa to duka Allah ya ce akwai waɗannan gabaki daya an gane magana da kyau ko to wannan dai su ne a takaice shine karshen tafsirin wannan aya muna addu'a abinda muka faɗa daidai cikin ta Allah ya bamu lada wanda muke kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hadha huwa ma inda na billahi tawfiqi kafin mu rufe akwai Alhaji Sa'adu Ali mai silifas ah, sorry Alhaji wannan Alhaji Ibrahim Bura ko wannan alai sa'adu ne ko alai sa'adu ali mai silifas ya aiko da kuɗi naira dubu ɗari uku da hamsin ya ce zakka ce amma yana so a ba wa mutum saba'in naira dubu biyar biyar an gani allah ya saka alai sa'adu ali mai silifas wannan dattijo jama'a yana yawan kawo mana zakka kuma duk shekara sai ya kara mana bara yana jin dubu ɗari ne ko ɗari biyu ne aka kawo ɗari biyu ne ko 250 to bana ya ninka mana baɗi kuma sai miliyan ɗayan Allah ya yarda Allah ya saka masa da alkhairi don haka za a kwamiti za ta zauna za ta duba to to sannan kuma ni ma da ni da arama duka an jika mu insha Allah amma ba na faɗa muku da wadannan alarama ba ko mu faɗa yawo wato shikenan wannan fasirru fi ma yusarrufi yawo wato Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya shi da aljanna don haka wannan za a duba waɗanda suka tantanta insha Allah za a ba su Allah ya saka masa da alkhairi za mu dakata a nan sai kuma goben Allah ya kai mu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka tuntuban harfi ko karancin ilimi Allah ya fi mana hadha kuma indana billahi tawfiqi wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh